بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان وتا 29 لوتا ذو الحج shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne ya dace shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu al imran wanda yau muna darasi na nawa ne darasi na 18 ko a cikin wannan sura a satin da ya wuce mun tsaya akan aya ta 129 aya ta 129 fadin Allah mulkin sarki walillahi ma fi samawati wa ma fi ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u Allahu ghafurur rahim yau zamu tashi wannan Allah mulkin sarki ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba adhafan mudhafa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
na'am
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين wannan aya ta wasari'u ita ne kamata mu tashi ba ya ayi ladina amanu la ta'kulu riba dan mun karanta ta Abu Hanifa Allah masara ma yake cewa wannan aya ta ya ayi ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudhafa yace hiya akhwafu ayatin fil qur'ani ita ce ayar da tafi kowace aya ban tsoro a cikin alqur'ani saboda Allah ya yi alkawari ga muminai ma cewa in sun yi aikata wani aiki zai jefa su a cikin wuta wutar da yake ya tanade ta ga kafirai yahuda ya ce allazina amanu kaga sai fara kiran waɗanda suka yi imani amma daga su sai ce wattaqun naral lati uiddat lil kafirin ku ji tsoron wutar da Allah ya tanade ta ga kafirai wannan shine abun ban tsoro din a ciki a fara magana akan masu imani amma duk da haka a ce kuma idan suka aikata wannan aiki kuma Allah zai jefa su a cikin wuta abu hanifa ya ce wannan aya ce wacce take tafi kowace aya ban tsoro a cikin alkur'ani mai girma ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa sari'u ku yi gaggawa a kira'ar mutanen madina da mutanen sham sari'u ba tare da wauɗin ba ku gaggawa zuwa ga gafara ta ubangijinku ay badiru wa sabiqu ila al-a'mali allati tujibu al-maghfira ku gaggawa ku rigegeniya ku tsere wajen aikata aikin da yake wajabtar da samun gafarar ubangiji tabaraka ta'ala idan an ce wasari'u kamar aya ta zama to ataf ne akan ayoyin da suka gabata kaga Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun sai ce wattaqun nar allati uiddat lil kafirin sai ce wa atiqullaha war rasul la'allakum turhamun sai kuma sake cewa wasari'u kaga kenan dai akwai link wato akwai haduwa tsakanin ayan nan ta karshe da kuma waɗanda suke suke gabanta ko ko waɗanda suka fara zuwa kafin ita a idan mun tafi akan kira'ar mutanen Madina da mutanen Sham to kenan kamar sabuwar magana ce kuma Allah ya istinafi ya sake fada daban ku yi gaggawa ya ku bayin Allah ya ku muminai zuwa ga neman gafara daga ubangijinku da samun aljanna wa jannatin arduha samawati wal ard ku nemi aljanna ku yi gaggawa wajen neman aljanna wanda fadinta ya kai fadin sammai da kasai ai arduha ka ardi samawati wal ardi fadin aljanna ya kai fadin sammai da kasai kamar yadda ya faɗa cikin suratul hadid arduha ka ardi samai wal ard abinda ake nufi sa'atuha fadin aljanna in ka in aljanna in ka hada ta wato yawan ta fadin ta ya kai sammai da kasai ga baki daya kaga wannan yana nuna lalle Allah ya tanadi mai girman gaske ga bayansa Allah ya sa muna da rabo a ciki uiddat lil muttaqin Allah ya ce an tanadar da ita wannan aljanna din ga bayi masu takawa masu tsoron Allah Allah sa mu cikin su anan da Allah ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum Abdullahi dan Abbas yace gafara dinnan abinda ake nufi maghfira dinnan ana nufin wasari'u ila islam ku gaggawa wajen musulunci abin da yake nufi anan shine ai sai kun yi musulunci ne za ku samu gafara ubangiji ko ba gaba ne da haka wasali wa ila magfiratin min rabbikum kenan ku gaggawa wajen aikata musulunci a wata riwayar kuma yace ana nufin tuba ne wasari ila tauba kenan ba sai ka tuba za ka samu gafara ba sai ka tuba za ka samu gafara ubangiji haka aka ruwaito daga wannan babban malamin tafsiri ikrima cikin tabi'ai ali ibn abi talib shi kuma da yazo fassara sai ce wasari'u ila maghfira ai wasari'u ila ada'il fara'id ku yi gaggawa wajen sauke farilla duk abin da aka dora ma na wajibi na farilla to ka kokari ka aikata sannan wasu kuma suka ce hijira ake nufi ku yi hijira ku kaurace mummunan aiki ku dawo kan kyakkyawa wasu kuma ma suka ce jihadi ake nufi irin su imamu dhahak Allah masa rahama wasu kuma suka ce a'a al-maghfiratu min rabbikum ay sari'u ila jami'il a'mali salihah ku aikata ku yi gaggawa wajen aikata dukkan ayyuka na kwarai wannan yana nuna cewa ashe in mutum yana aikata ayyuka na kwarai zai samu gafarar ubangiji tabaraka wa ta'ala an ruwaito daga anas dan malik shi a fassarar sautari wa ila makarantun min rabbikum yace ana nufin ku yi gaggawa zuwa samun takbiratul ula kabbara harama ta farko da liman shine wasari ku ila maksura duka waɗannan maganganu guda bakwai da malamai suka faɗa cikin sabai da tabi'ai duk aya tana iya ɗauka abinda dai ake nufi mu yi kokari mu gaggauta aikin alkhairi kada mu rinka taswifi hasan matsalar mu shine in mutum yana sa aikin alheri wani lokacin da ce zan yi ko sallah ne da daddare zaka tashi in kana tashi da ka dan duba agogon ka aka ce uku da rabi ne sai sai ka ji shi dai na ce a ba kwanta mana da ka kwanta ka bari sai hudu ka tashi uku da rabi yanzu ai ga abin nan asubahi wanda sai wajen biyar da kwata ma take shiga ci gaba sai kai ta ci gaba kai ta ci gaba ba za ka ji ko ina ba sai dai ka ji ana kadi kamata salatu kadi kamata sala ka tashi kuna kana kana rubuce shiga ban daki kafin kai Allah ka gama liman ya gama raka'a ta daya kai asara babba ka gama ka dace wa sari'u ila masfaratin min rabbikum ko sadaka mutum ko aiki alheri ne sai shi ya ce ka bari ka bari nan gaba za ka yi za ka gina mutane masallaci sai shi ɗan ce ka bari sai nan gaba bari sai kayan ka na kaza in sun zo ka samu riban nan kaga sai ka yi shi ma a yalwace amma yanzu kaga a tattakura za ka yi shikenan sai ya hana ka shikenan ba za ka yi ba kuma kuma me amfanin cewa a gaggawa malam numfashin ma irge yake iya yawan numfashin da zan yi Allah ya riga ya ƙididdige shi bayan masara da zan ci Allah ya lissafe ita ruwan da zan sha Allah riga lissafa kuma ban sani ba dukan mu yanzu muna tafiya ne ala jahalin cikin duhu ba mu san yaushe ne ne ajalin mu ba na'am wala da mun san ajalin mu ko ai da gurin nan ba masa karfin ke da kowa ya san yaushe zai tafi ba ya nawa nawa ne mutanen da mun fara karatun tafsirin nan da su aka fara amma yanzu ba sa nan suna lahira suna barzan yan uwanmu ne tare muke da su wata kila ma ana zama wuri guda ba sa nan wallahi ba su yi tsammanin ba za su yanzu ba to haka shi ma mai magana bai san ajalin sa ba kai ma kuma mai cewa na'am ba san shi zaka ce na'am ba kina kuna tafiya ne ala ala ala abin da akan duhu ku wallahi malam sai dai Allah ya rufa mana asiri sab Allah ya samu shiga da imani um, an rawaito riwaya dangane da fadin Allah ka arzis arduha ka arzis sama'i wal ard ko as-samawati wal ard fadin ta kaman fadin sammai da kasai Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin suratul hud khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard akwai riwaya da aka tambayi Umar dan Khattab an wuce daga Tariq ibn Shihab wasu mutane cikin Yahudawa sun zo sun tambayi Umar dan Khattab yana tare da sahabbai suna zaune sai suka ce ara'aytum qawlahu wa jannatin arduha as-samawati wal ard fa ina an-nar Yahudawa suka tambayi Umar tambaya ta kure yanzu nan da Allah ubangijin yake faɗa cewa aljanna fadinta ya kai fadin sammai da kasai to ita kuma wuta tana ina sai umar yake ce ara'aytum idan ja'a al-lailu aina yakunu an-nahar umar ke yace in to kuma ba zan tambaye ku idan dare ya zo ina rana take ka san wato na san ba ku gane ba ku gane matsalar ba ba ku fahimta ba ko a faɗi gaskiya yawwa yanzu anan Allah ya ce faɗin ta faɗin sammai da ƙasai faɗin aljanna kenan aljanna ta yi occupying ɗin gaba ɗaya sammai da ƙasai ko to a duniya mai dama sammai ne da ƙasai to faɗin ta yawan aljanna ya kai ne sammai da ƙasai to shikenan a hankalce to ina wuta ina wuta to wannan shine tambayar da yahudu suka yi wa umar to shi yasa yana da kyau ka samu kyakkyawar kwakwalwa mai rariya mai tace abubuwa kuma wadda take da suratul ijaba gaggawar ba da ansa idan musamman ta ta'annuci sai ka mayar mutum martani daidai gwargwado ina wuta take to kenan nan za su tsare ta qur'ani ne sai ya ce da su idan dare ya zo ina rana take ba shi kenan ba yanzu ba yanzu ba dare muke ba amma ta zo awa biyu da suka wuce ai rana ne to tana ina ina rana sai ina yini yayi ai ne ko nan sannan idan rana ta dawo to shi kuma daren yana ina wannan dubu ina yake suka ce a innahu لمثلها في التوراة أي wannan أي أقول مثال أتكلم التوراة معناتها أي أنه حيث يشاء الله dare ina yake tafiya yana tafiya inda Allah ya ga dama idan rana ta zo dare yana tafiya inda Allah ya ga dama in dare ya zo rana tana tafiya me inda Allah ya ga dama Umar ya ce to ita ma wutar tana can inda Allah ya ga dama ko ba gaba ne ba kenan ai kenan ai an tambayi Anas dan Malik ba wai dan ba san ina fa wuta take ba tambaya ce ta kai ai ta rashin mutunci ai buga misali ne aka yi ko ba gaba ne yawwa ai buga misali ne aka yi to amma tunda suna so su yi rashin mutunci su kare ta qur'ani to shine sai ya fakin din su anan ya toka rizuwa ya basu amma ya tabbata a a riwaya cewa aljanna tana sama ne wuta kuma tana me tana ƙasa kuma babu cin karo a tsakani babu cin karo an tambayi anas dan malik Allah kara masa yadda dangane da aljanna aka ce a fi samai an fil an fil ard ita aljanna sama take ko a ƙasa sai shi anas ce wa ayyu ardin wa sama'in tafa'ul janna bi wace ƙasa ce da wace sama ce ta isa ta dauki aljanna قيل فأين هي أكتشفت تنا إنا قال فوق السماوات السبع ai ita aljanna da aka ce muku fadin ta ya kai fadin sammai da kasai ai ba wai a cikin ba a cikin sammai take ba ba a cikin kasai take ba sama ta wuce sama ina fatan kuna fahimta nan an kwatanta muku kurin fadin ta ne da yadda kwalwar ku zai iya dauka amma ita aljannan ai ba a cikin sama take ba a saman sama take saman sama kuma yana cikin saman ba a cikin sama ta daya ba a cikin ta biyu ba a cikin ta uku ba a cikin ta hudu ba a cikin ta biyar sama ta bakwai din ta kare ka ji ko to a saman saman bakwai din a ƙarƙashin al'arshin ubangiji a ƙarƙashin me saman aljanna al'arshin Allah ne a sama aljanna an kaɗa ga kanka gadon mulkin Allah ne a sama aljanna kaga lissafi ya fita Allah nuna mana Allah kai mu malam Allah ma albarka wallahi ka kyauta Allah ka samu na da rabu Allah ba dan halin mu ba Allah ba dan halin mu Allah ba dan laifin mu Allah ba dan zunubin mu Allah ba mu da ishe ba mu da to kaga kaga nan ba iskali saboda nan wanda zai iya baka matsala ta to an ce fadin ta fadin san mai da kasai ko to ita aljanna in ta kasance haka to to a ina wuta za ta kasance to kaga tana nufin ana nufin tana saman saman ba sani ko yan wasan bayyana to Allah ya daga nan da yace wa anna jahannama tahta al-aradiyya as-saba aljanna kuma tana karkashin ƙasa a wuta wannan nara jahannama kenan tana ƙarƙashin can ƙasan ƙasa ƙasan ƙasa ƙasan bakwai din nan ƙasa ta bakwai to ƙarƙashin ƙasa ta bakwai kaga an wuce ƙasai to can ƙarƙashin gaba ɗaya wuta ne asfala safi ne muke Allah kiyaye Allah kiyaye Allah ya tsare mu to sai yake me kenan الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس na'am والله يحب
To المحسنين yanzu ana ana sifanta mana al-muttaqin din ne, masu tsoron Allah alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra sune masu ciyarwa a lokacin kunci da lokacin da suke cikin yalwa as-sarra lokacin da suke cikin yalwa ad-dharra lokacin da suke cikin kunci kenan kaji fa al-muttaqina ko yana cikin talauci baya hana shi sadaka rashi baya hana shi sadaka a- a rashin a haka din in dabino ɗaya yake da shi a gida zai iya ɓanta da dabino nan gida biyu ya ba da rabi ya ci rabi ko ya ba da kwata ya ci sauran da yana da kuɗi naira dubu ɗari biyar yana sadaka yanzu saura masa naira ɗari biyar wannan ɗari biyar da ya samu ba ta hana shi ya ba da sadaka sai ya ɗauki naira hamsin ko talatin ko ashirin ma ta yassara ya ɗauka ba yunfiquna fi sarra'i wad dharra kenan kaji ko kaga anan gurin sifar halin 'yan aljanna almuttaqina masu takawa sifar su ta farko da aka fara fada shine kyauta kenan sifar 'yan aljanna ta farko da wannan aya ta fara bayani shine su masu kyauta ne ba maruwata bane suna bayarwa suna ciyarwa suna infaki ba zumbulaye bane ba hadisi ya tabbata riwaya imamu tirmidhi um, wa in kana shi tirmidhi din yace hadisi ne garibin la na'rifu min hadisi yahya bin sa'id an al-a'raj an abi hurairah illa min hadisi sa'id bin muhammad cewa ita aljanna yake cewa as-sakhiyu mai ru- mai kyauta qaribun min Allah ina kusan Allah makusancin Allah ne qaribun min aljanna kuma yana kusa da aljanna duk mai yin kyauta albishirinsa yana kusa da Allah yana kusa da gidan aljanna karibun minan nas mai kyauta kuma za ga yana da kusa da mutane ko yaushe za ka ke yana da jama'a haka ne saboda yana da ne infaki yana da kyauta ba'idun minan nas insha Allah mai kyauta yayi nisa da yayi nisa da wuta wanda yake kyauta ba yana nisa da wuta wal bakhilu ba'idun min Allah ba'idun min aljanna marwaci kuma yana nisa da Allah yana nisa da gidan aljanna ba'idun minan nas sannan za ga mutane suna gudun sa in dai mutum marwaci ne za ga mutane za ga wurin sa ba kowa saboda ruwa kowa qaribun minan nas kuma yana kusa da wuta makwacin wuta ne Allah kiyaye wal jahilu sakhiyu ahabbu ila Allah min abidin bakhil jahili mai kyauta shi yafi soyuwa a wurin Allah tabaraka wa ta'ala sama da mai bautar Allah kuma maruwaci da haka dai ayi kyauta kyauta aba ce mai kyau kuma manzan Allah ya sifantu da kyauta sallallahu alaihi wasallam aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana ajwada min rihi mursala yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr manzan Allah ya fi iska kyauta abin da ake nufi da iska yanzu nan duk ba muna shakar iska ba kowa ana samun ta ana samun ruwar iska to kyautar manzan Allah ta fita iska da musulmi da kafiri duk suna samun kyauta annabi da masoyinsa da makiyinsa kowa yana yana amfanuwa da kyautar manzan Allah to kai ma yi kokari ka zama haka mai amfanar da mutane a unguwar ku ya zama jama'a suna amfanuwa da kai kai ya zamanto ka zama wato daga kai sai kai ba a karuwa da kai ba a amfanuwa da kai wallahi akwai mutane masu dabi'u na gari za ga mutum ko fenti ya zo zai sake a gidansa sai ya nemi izinin makocinsa ya ce da Allah alaji zan hada da gidanka ni mana fenti iri daya fenti wallahi akwai wanda daga ni da gidansa ne zai gyara rila ta kofar gidansa zai gyara sai nemi izinin makocinsa gefe da gefen nan iya karfinsa da zai iya yace bari in gyara mana mana iri daya tsarin gini gidan daban amma rilar iri daya saboda tsabar kyakkyawan makotaka ha kaga wannan abu ne mai kyau wani zai kafa inji sai ya ba wa mutane ɗaya a nan ɗaya a nan ko biyu a nan biyu a nan ya taimaka musu ya ba su kuma hakan shi zai rinka tayarwa da injin ya sa mai da komai wani idan an zo nefa fa in aka zo yanke wuta fa yanzu fa makotakan da muke ba kai in ba a yanke ta gidanka ba kana gani za a yanke ta makocinka ya tafi kasuwa baya nan ba za ka iya magana ka ce a bari kar a yanke ba ka san dabarar da za ka yi kada a yanke kudu sai ka yi in an ce ya wani tarihi ni ne na ba na biya ba ba na haka ne ko ba zuwa to ya za mu yi da wannan ɗabi'un don Allah ba akwai muskila wallahi akwai muskila akwai muskila wuri ne ake tafiya kana ƙetarawa tunda kai ka ƙetare shi kenan kowa ma ya mutu kowa ma ya mutu wani an zo ana neman za a shiga gurin interview za a shiga wane ne aka ce to kai ne na ƙarshe sai ce a ni dai ba na samu shiga ba aka ce ka shigo daga kai ba a kira kowa ba shi ke na ofa ta kare sai ce to ai alhamdulillah shi tun da ya samu alhamdulillah dan uwansa bai samu ba shi kenan irin wannan al'umma ita ce fa za ta je ba kana aikin ma sai a je a yi zuga a kore ka a gurin aikin yanzu abin da ake sai a je a samu inda kake aiki wani ya je ce shi wannan aikin da ake biyan ka dubu talatin shi ya yarda a kore ka shi a bashi dubu sha biyar zai aiki na'am na'am ku kaga wannan ba samu sifa ta yana masu tsoron Allah da takawa ba manzan Allah aka ce yana kyauta irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci wani mutum ya zo wata rana manzan Allah ya ɗauki rakumi ɗari ya ba shi ce ko raka tafi ya ce ɗari ba annabi ya ce tafi da barka ne Allah barka a wata riwaya ce aka yi girki ne na rakuman sadaka da aka kawo annabi ya ce kaga daga nan gurin zuwa can dukka ko raka tafi shi shi kadai mutumin nan yayi shiru annabi ya ce kora ka tafi na kai ba musulmi bane ba kuma yana komawa ce kai jama'a ya koma gida kenan ya ce jama'a na je wurin mutumin da baya tsoron talauci kurin ya ashadu Allah ilaha illallah to ya ka gani mun sha faɗa muna maimaitawa kaga da tsarinmu na iyaye da kakanni abinci wallahi mai gida baya cin abinci kada ya gida Allah kuwa fito da shi ake makota da mai gidancan mai gidancan mai gidancan mai gidancan sai a haɗa mutum goma sha biyar wallahi na san lokacin da iya musu ci abinci sun kai mutum goma sha biyar a majalisar su mutum ma idan baban shi dawo daga kasuwa ko da gurin aiki ma baya ma zuwa ma gida ma in dai da magariba ne zai tsaya ne kudu a masallaci a yi sallah sai zo maciya gurin cin abinci kuma duk abin da aka dafa sai an fito da shi idan kaji ya aiko in nama ne wallahi haka za a fito da shi ba a koyi komai haka za a fito da shi a ci abincin nan kowa da kowa ka san wani abu mamaki wani karamcin mutanen mu na da wallahi da za ka yi tafiya misalin ka tafi kaduna ko ka tafi maiduguri za ka yi sati ba nan sai ka ce kwanan abincinka ai ta fito da shi ana kawo ana ci a maciya amma yanzu fa da ledabas ina da ledabas ɗin ko ba ka bane sai in lallaba ya shiga gidana kai ma ka kewaya ka shiga gidanka yaron ka ma in ya je makaranta yana yana san ma yara abinci an zo ana faɗa wallahi mama idan wani ya je ta ba abokinsa abinci sai a ce a hada shi da babansa kaga in ya je yana ta ba mutane abinci sai uban ya kira shi in na sake ga an baka abinci ka je kana ba mutane sai na maka duka haka muke yi haka muke yi kuma yanzu ko samari ne matasa fa suna ba da lita wuri guda daya magariba ta na yi lokacin kin tuwo ne sai wani ce kai bari je ina ci abinci wani mutum ta ci ruwa ne bari to a duk ko abincin mutum da anguwa ɗaya kuke ku yi zumunci kun tashi tare ku ci abinci tare kun yi aure a anguwa tare ƴaƴan kuma su tashi kansu a haɗe ba rowa amma yanzu fa ina mala yanzu fa da matarka tana naƙuda karfe biyu na dare uku na dare ɗaya na dare makocinka yana da mota motoci kayi kayi ya baka aran mota ko ya ɗauko ya sa direba ya ɗauki mata ka wallahi bara ba wani sai ce wallahi kai ta gare ni haka wani ya yi wa makocinsa ya tafi cikin dare ce wani da Allah a taimaka min iyali na tana nakuda da Allah a ɗauko mota abin nan ce kai Allah sai dai kai mu abuwa wallahi na riga na sa ta a gareji kuma na abin uzurin kawai shine ya sa ta gare shi ba za ta fito ba mata kuruji mata kuruji irin waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗabi'unmu da halayen wanda ya kamata mu gyara wallahi kuma yanzu idan an samu mutum mai kyautan ko cikin mutane sai a mai da shi wawa idan an ga kai kana yawan bayarwa in abu naka ka so na kar ba zan mutum na bati mutum na bati a wajen wani in an ta ana samu a wurinka to sai a dauke kai wawa ne kai gaja ne ko a cikin sa'annin ka ne abokanan ka in kai kana infaki ce ba a bari mu jira wani yana da kuɗi sai dala sai mana lemon wani shikenan wani sai mana kaza to in an ka tashi sai a ce kuɗin ka kuɗin banza ne kai baka da wayo kowa ya motsa kuɗin shi ya matse kai da kake fitarwa ana ganin kai baka da wayo ne kuma ko da kana yi ne don neman lada ka yadda ya kai bawan Allah ka tafi akan cewa baka da wayan ka yadda wallahi ba abin da zai cutar da kai wallahi ba abin da zai kware ka wallahi ɗaukaka ne a gare ka amma rowa rowa fa ita ce ta halakar da al'umma guda kamar yanzu irin wannan al'umma din wallahi akwai al'ummar da da rowa Allah ya kifar da su ya halakar da su haka annabi ya ce ittaqu shuhha ku ji tsoron ƙauro da ruwa fa inna wa ahlaka man kana qablaku ruwa ita ta halakar da waɗanda suke gabanin ku Allah ya tsare Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye alladhina yunfiquna fi sirri wa dharra kenan wal kadhimin al ghayb ga sifa ta gaba kuma wato sune masu haɗiye fushi kalmar al-kazmu a larabci ana nufin al-habsu habsu shay'i indam tila'ihi hadiyar abu ka rike shi ka gama kumbura ka ɗabi iska ka yi fushi fashewa kake so kurin kai sai ka haɗe ka cije ka daure wal'afina anin na ga afuwa da rangwame ga mutane afuwa da rangwame da mutane hadisi ya zo riwayar Abu Dawud manzo Allah ya ce man kaza magaidan wa huwa yaqdiru ala an yunfidahu da'ahu Allah yawm al-qiyamati ala ru'usil khalaiq duk wanda ya haɗiye fushi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗiye fushi kuma yana da ikon ya zantar da wannan fushin da yayi Allah zai kira shi a gaban halittu gabaki daya hatta yukhayyirahu min ayyi huri sha'a a wata riwayar min huril ini min huril ini ma sha'a Allah zai bashi zaba shi ga matan hurin ini na gidan aljanna zabu waɗanda ka ga dama ka darje a gaban jama'a wasu na suna zubar da yawo suna tsammani su za a kira ba za a kira ka ba tunda kana da ba ka iya haɗiye fushi haɗiye fushi tsakaninka da matarka haɗiye fushi tsakaninka da makocinka haɗiye fushi tsakaninka da abokinka haɗiye fushi tsakaninka da wato wurin aikinka haɗiye fushi tsakaninka da malamanka haɗiye fushi tsakaninka da ɗalibanka haɗiye fushi tsakaninka da kowa ma da kowa ka yi haƙuri wani lokacin ka daure ka cije dan Allah ya sa ka cikin waɗannan bayan Allah da zai kai su gidan aljanna hadisi ne ingantacce imam turmizi ma ruwaito shi shi hadisi ne hasan wal afina anin nas masu yin afuwa da rangwame ga mutane kenan al afina amman zalamahum wa asaa ilayhim in ka ji an ce kai afuwa an zalunce ka ne an bata ma in dai an ce yi afuwa to an cuce ka ne an zalunce ka to shi yasa Allah ya ambace su kuma da masu kyautatawa ne wallahu yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa to Allah samu a cikin su na'am والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
waɗannan dai har yanzu su ne wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum su ne waɗanda in suka aikata alfasha suka aikata mummunan aiki sako suka saba wa Allah tabaraka wa ta'ala aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kawo kansu in an ce alfasha a larabci shine dukkan abin da yake kabiya ne mummuna abin da ya fita daga ƙarƙashin izinin Allah abin da Allah bai yi izini a aikata shi ba dan asalin alfuhsh a larabci ana nufin alkhuruji ne anil had ka fita daga iyaka tsallake iyaka alkhuruju alkhabihu ko alƙonku wal khuruju anil hajji mummuna abu da za a aikata shi a fitar daga ka'ida sannan kuma akan ce da alfasha ma zina kamar da jabir dan abdullahi yake faɗa yakan ce alfasha ita ce zina alladina idza fa'alu fahishatan in a fassarar jabir ne waɗanda suka yi zina idan sun yi zina ko kuma ka ce in sun yi sako aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawo kansu idan ka fassara da matsayin zina ne kamar ka ce sun yi abin da bai kai zina ba kamar suka sumbanci mace ko suka rungume ta ko suka kalle ta ko suka taɓa ta wadda ba ta su ba wasu malaman suka ce alfasha shine duk abin da ba zina ba ba shine alfasha hatta kallon mace ma alfasha ne zalamu anfusahum dukkan sabon Allah duk wanda ya aikata sabon Allah ya zalunci kansa zakarullah idan sun yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan sai su tuno narkon azaba ta Allah shine zakarullah idan sun tuno fastaghfaru li dunubihim take sai su nemi gafarar zunubinsu da suka aikata Allah ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba wanda yake gafarta zunubi in ba Allah ba kamar ka ce wa hal yaghfiru dhunuba illa Allah yanzu akwai mai yafa zunubi in ba Allah ba akwai babu wani malami ko shehu ko kowaye da wai za a ce wai wai ya shafa ma kai wai jika ya ce ma ya shafa ma masifa dai na'am maganar gafarar zunubi babu hatta manzan Allah roƙa maka Allah yake Allah ya fi maka karewa dai kakat kenan to shi ma roƙa maka Allah zai ce ya Allah ka yafe wa wani Allahumma gfir li fulani Allahumma gfir li fulani kamar yadda aka ta faɗa cikin hadisi da haka ba wanda yake yafe zunubi in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu kuma irin waɗannan bayan Allah mu'minai muttaqin ba sa ci gaba ko ba sa dogewa su ci gaba da aikata abin da suke aikatawa na zunubi ai walam yuqimu walam yasbutu alayhi walakin tabu wa anabu wastaghfaru ba sa togewa su kafe su ci gaba da aikata mummunan aiki sai dai su tuba su koma ga Allah su yi istighfari kuma kalmar al-israru a larabci asalinta as-sabatu ne walam yusru ala ma fa'alu ai ma'ana ba sa tabbata akan abin da suke aikatawa na mummuna kenan wasu malaman suka ce idan mutum ya aikata zunubi da gangan wannan ana ce da shi al-israr kamar yadda Hassan al-Basri ya faɗa mutum ya yi zunubi da gangan da taurin kai to wannan shine al-israr ala dhabkin to muminai bayan Allah na gari wanda Allah musu alƙawari da aljanna din nan lam yusirru ala ma fa'alu ba sa aikata zunubi da gangan wa hum ya'lamun alhali sun san wannan abin cewa laifi ne kuma zunubi ne Allah ke to sai Allah ya ce me أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ولن سنل وند ساكمكون سو غافرة كده أبنجدين سو وجنات تجري من تحتها الأنهار سنة الله دي باسو الجنتين دي قورمين غدانا أتشكنسو خالدين فيها suna masu kaddara madawwama a ciki gonakai na gidan aljanna ga kwalliya da ado koramai na gudana a ciki ruwa mai kyau aka ce ruwan gidan aljanna daga farkonsa kana ganin haccan abin da yake can can nasa yake ba da shi babu wani ciyawa ko wani kazanta ko wata kumfa ko wani itace ko na yake babu mushkila a ciki ba ku kallara ko lafiya lau Allah ba su gidaje a gidan aljanna koramai na gudana a ƙarƙashin su khalidi fiha suna masu ƙaddara madawama masu tabbata a cikin wannan gidaje na aljanna wa ni'ma ajrul amilin madalla da lada da masu aiki na kwarai suka yi suka samu kaga wannan rabo ne ba karamin rabo ba wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa a cikin hadisi ma min abdin mu'minin yuznibu dhanban hadisi ne hasan tirmidhi ya rawaito shi babu bawa da zai aikata wani zunubi fa yuhsinu tahura ya kyautata alwala thumma yaqumu fa yusalli sannan ya tashi ya sallah thumma yastaghfirullah sannan ya nemi gafara illa ghafara Allah la fa ce sai Allah ya fi masa mala in dai kai laifi Allahu akbar Allahu akbar idan kai zunubi kurum tashi ka je kai alwala ka kyautata alwala kai raka'a biyu lafiyayyu ka daga hannu ka ce ya Allah na yi laifi na yi zunubi na yi kuskure Allah afuwa ka nake nema ka gafarta mu da Allah ka taɓa yin wannan raka biyu ka yi alwala saboda Allah ko a gida ko a masallaci kai raka'a biyu ka ce ya Allah na yi wannan raka'a biyu ne don ka yafe min zunubai na gaba ɗaya maza Allah ce duk wanda ya wannan albishirinsa Allah zai yafe masa ai malam wannan gara ba Allah kai mana arziki ka ba mu ikon aikatawa ko da mun koma gida ne yau kaga shedan shedan shedan ne wallahi malam ana faɗa sai ka ji kamar yaya amma kana ɗagawa zai barka ba shi sa Allah inna shaytan lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shedan fa maki ne gare ku Allah ce ku rike shi maki shi da kansa ya faɗa mana ce maki ne gare mu kuma mu rike shi a matsayin maki a cikin hadisin ya karanta wallazi da idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum aw zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim har zuwa karshen aya ne Abu Hurairah yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna abdan aznaba dhanban fa qala lahu ay rabb aznabtu dhanban fastaghfirhu li bawa ne ya yi zunubi da ya aikata zunubi sai ce ya ubangiji na yi zunubi farfirli farfirhu li ka yafe mu sai Allah yake cewa alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bik yau kan bawana ya gane cewa yana da ubangijin da yake gafarta zunubi kuma yana kama bawa da wannan zunubi din in bai tuba ba fa ghufira lahu Allah ce an yafe mai sai bawa ya tsaya kuma ya ci gaba da rayuwa zuwa wani lokaci masha Allah sun asaba zamban akhara sai ya daɗa aikata wani zunubin kuma dama haka rayuwa ta mutu in mun tuba yau gobe ma za mu daɗa aikatawa haka ne to ai in mun yi din mu yi zunubin mu tuba din ai wannan kan ma ni'ima ne akwai wanda in yayi baya tuba ko baka tuba wani in yayi baya tuba bai samu dacin tuban ba kai kama gode Allah ma in kayan kana tuba shi zuwa tuba din ma ai nuna wato tauhidi ne da nuna uluhiyya da rububiyya ga ubangiji sai bawa ya sake zuwa aikata zangi sai sake cewa ya ubangiji na yi ka yafe mu sai ubangiji ya ce lalle bawa na ya san cewa anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi lalle yana da ubangiji ya san cewa yana da ubangiji da yake gafarta zunubi kuma yana kamawa da wannan zunubi idan ba a tuba ba قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء الله اكبر الله zai ce wa bawa na yafe mashi ya aikata abin da ya dama haka imam bukhari ya ruwaito wannan hadisi hadisi ne ingantacce tabbatacce da haka iya nuna mana wani abu yana nuna mana muhimmancin mu rinka yi muna tuba muna tuba muna tuba malam akwai wani wanda zai ce ba zunubi ne akwai shi ina akwai Allah ku gaya mu babu babu yanzu misali za ka fita ka gama haɗewa da imadarka da tsoron Allah ka da tagwarka za ka tafi kasuwa neman abinci kana fitowa za ka buga baburinka za ka ga yarinya budurwa ta fito tsiraici a bayyane jikinka kana ɗaga kanka kenan ka ganta ba za ka kautar ba kana jin tsoron karkata ba Allah sai ka juya ɗaya kana juyawa ɗaya gora ga wata masu aure ta fito tana da ke da bai da bai zan ya gindi haka ne ko ba ka bane yau rediyo sai dai karka saurare ta ba muna sauran labarai ba mu ji an ce an yi kaza an yi kaza ai kaga halal ne mu sauran labarai mu ji dai abin da zai amfani mu ko cutar da mu mu guje shi wanda zai amfani mu amfana da shi to sai dai ba za ka je ba kana cikin ne zaka ji an saka kiɗa ana kallo ai a ga me yake faruwa kaddarawa kana kallon wa'azi ne ko karatu kake kallo dole a inda kake kallon nan sai ka ga wani abun da yake ba daidai bane ba ka da hanyar kubuta ba ka da hanyar kubuta idan ka kawai a baka da shi amma lissafi a kansa ido kawai hisabi ya kare akan ido za ka yi labari ba za ka yi labari ba to dole sai an yi ta istighfari an tuba to shi yasa kuma Allah ya bude mana kofar tuban yace annabi yace ku tuba tubu ila Allah ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra ku tuba zuwa ga Allah ku nemi istighfari saboda kullun sai na tuba sau dari manzo Allah ce ku tuba zuwa ga Allah kafin a rufe kofar tuban kofar tuban a yamma take duk wanda ya tuba sun za ta afka ta wuce ta kuka ta wuce yaushe Allah zai rufe kofar tuba shine a ƙarshen zamani sai Allah ya sanya rana sai ta fito ta yamma a maimakon ta fito ta gaba da yanzu gobe sha Allah ta'ala in mu a gari in Allah sa da rana za ta fito ne ta ina ta gaba to ranar da Allah ya rufe tuba to maimakon ta fito ta gabar sai dai kurin kaga ta yamma ta fito manzo Allah ce fito wannan da ta ta yamma to ta daidai kofar tuba ta fito yau la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira ranar da ko da kafiri ne in ya tuba wallahi tubansa ba zai mai amfani ba ko kafiri ne ce ya Allah na zama musulmi yaji aka bashi kalma ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bai da amfani duk zunubin da zaka in kace astaghfirullah Allah bai yafe ba to shine annabi yace ku ta tuba ku ta istighfari kafin ba a rufe kofar tuba ran da in an rufe kuma babu alfarma kaga ashe istighfari yana da amfani mu yawaita shi Allah azurta mu da baki mai istighfari Abu Dharr ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma din manzon Allah anan mai riwaya rawa an rabbihi azza wa jalla hadisul qudsi kenan shi ma ya rawaito daga ubangijinsa hadisin Imam Ahmad a cikin al-Musnad da Imam Darimi Allah na ce ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka ko ala ma kana fika ya kai dan adam matukar ka roke ni ka tsammanci rahamata ka nemi gafarata to zan yafe maka duk abin da ya kasance tare da kai na zunubi ibn adam innaka in talqani bi qirabi al-ard khataya laqituka bi qirabiha maghfiratan ba'ada Allah tushrika bi shay'a ya kai bawa da zaka zo min da zunubi kwatankwacin ƙasa gaba ɗaya duk laifi ne ni ma kuma zan zo maka da kwatankwacin ta gafara matukar dai baka shirka da Allah ibn adam ya kai dan adam innaka in tuzni in kai zunubi hatta tabluga dhunubuka anana samai zunubinka har ya kai daga ƙasa har sama ثم استغفرتني sai ka nemi yafe maka aghfiru laka zan yafe maka kaga wannan rahama ce daga Allah idan kun nemi gafara din zai yafe fastaghfiruhu wa tubu ilayhi ku nemi gafararsa ku nemi afuwarsa kuma ku nemi tuba na'am Allah ya fi mana.
Na'am. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin. Hadha bayanun lin-nasi wa hudan wa maw'izatul lil-muttaqin.
قد خلت من قبلكم سنن wasu shari'o'i sun gabace ku sunan shari'a an samu shari'o'i sun gabace ku ko kuma wasu al'ummomi sun gabace ku za ka iya fassara sunan din nan da ma'anar shari'a ma'ana karkal min qablikum sunanun ay karkalat min qablikum shari'a ko kuma karkalat min qablikum sunanun أي قد مضت لكل أمة سنة ومنهاجا إذا اتبعوها رضي الله عنهم kowace al'umma akwai sunna da ko hanya da tsari da ya shuɗe in sun bi za a samu yardar Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma ka ce wasu al'ummomin sun gabace ku wanda Allah ya halakar da su sunan bi ma'ana umam kenan yana iya zuwa da ma'anan wato al'umma kenan kamar yadda wani mawaƙi ke cewa ma ayana nasu min fadlin ka fadlikum wala ra'aw mislakum fi salifi as-sunani ay fi salifi al-umam قد مضت وسلفت مني سنن في من كان قبلكم من الأمم الماضية الكافرة بإمهالي واستدراجي ألا نيك بدا حقيقة وصل أممي سموتي كافري من سوقك أمون دنكر تامسو mun zuba musu ido mun kyale su mun kyale su har zuwa lokacin da za mu damƙe su kuma lokacin ya kuma muka damƙe su muka halakar da su amma in kuna so fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin ku yi tafiya a bayan ƙasa ku duba ku ga kaifa kana aqibatul mukadzibin yaya aƙiba ƙarshen masu gare ta Allah suka kasance ku duba yadda aka yi yaƙuƙuka mana Allah ya sa aka lallasa su suka sha kashinsu hada bayanun linnas wannan alƙur'ani bayani ne dalla-dalla ga mutane gaba ɗaya wa hudan shirya ne da take bayani a gane bata wa mau'izatun kuma alqur'ani wa'azi ne lil muttaqina ga masu takawa da tsoron Allah anan abin da ake nufi alqur'ani bayani ne dalla dalla ga mutane gaba daya shiriya ne ga masu takawa bayani kowa ya ji da musulmi da wanda ba musulmi ba bayani ne qur'ani gare shi amma shiriyar da dacewa fa ta suwaye ne ta masu tagawa Allah samu cikin su sai ya ce me ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا kada ku yi rauni shine wala tahinu kada ku yi rauni kada ku ji tsoro wajen jihadin abokanan gabanku dangane da kisa da za su yi muku ko kuma rauni da za su yi muku kwata-kwata an faɗi wannan aya ɗin ne saboda a lokacin an kashe su sai na hamza ibn abdulmuttalib da su musa ibn umar a yakin badda uhud kenan an kashe mutanen madina mutum saba'in wannan aya ta sauka ne a yakin uhud wala tahinu wala tahzanu kada ku yi rauni kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki kada ku samu ɓacin rai wa antumul a'laun ku ne fa madaukaka takunu lakum al-aqibatu bin nasr wa dhaf a ƙarshe dai za ku samu nasara da samun riba in kuntum mu'minin in dai har kun kasance ku mu'mine ne Lai da Abbas ke cewa yayin da aka je yaƙi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga cikin lunguna ana ta taran su ana ta harbin su a Uhud ga Khalid ibn al-Walid da dawaki da mushirkai da sauran kafirai gaba ɗaya sun zo daidai dutsen nan na Uhud suna so su hauro su afkawa musulmi su kashe su manzo Allah ya ga suna kokarin su hauro wannan dutsen su kore sahabbai daga kai sai ki addu'a Allahumma la ya'luna alaina Allahumma la quwwata lana illa bik ya Allah kada ka bari su yi sama da mu Allahumma la ya'luna alaina ya Allah muna roƙonka mu ma a wannan zaɓe da za a yi ya Allah ya Allah kada ka bari kafirai su danne mu a ƙasar Allahumma la ya'luna alaina ya Allah kada ka bari su danne mu Allah ka mayar da addinin Allah da musulunci shine a sama Allahumma la quwwata lana illa bik ya Allah ba mu da ƙarfi sai da ƙarfinka sai aka samu ruma wasu maharba suka ruka manzo Allah ce ku hau ku je ku hau dutsen nan ku yi mana tsaro ku toshe mana kofa ku ta harbin su kar ku daga kar ku daga kafa ku ta zuba musu kibau idan kuka bari suka hauro dutsen nan sun gama da mu haka suka yi tai haka suka yi tai Imam Tabari ya fada wani hadisi a cikin tafsirin sa Ibn Jarir Tabari Allah ya masa rahama to shine faɗin wa antumul a'launa ku ne madaukaka ku ne a sama sai ce mi
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين in yamsaskum qarhun idan har rauni ya same ku kalmar alqarh ana nufin wato radadin ciwo da rauni shine alamul jiraha kenan a kira'ar hamza wal kisa'i da abubakar in yamsaskum qurhun a matsayin karhun a maimakon karhun ana nufin rauni idan rauni ya ci muku kuka ji ciwo faƙad masal kauma karhun mitsulu to ai su ma din irin wannan raunin dai da ya same ku ai su ma ya same su a ina a badar idan a nan uhud kun je an harbe ku an sare ku an kashe muku mutum saba'in kuma ai faƙad masal kauma karhun mitsulu irin wannan rauni ai ya same su a badar وتلك الأيام نداولها بين الناس waɗancan kwanaki ne waɗanda muke jujjuya su tsakanin mutane fa yawmun lahum wa yawmun alaihim wata ran ku ci nasara wata ran a ci nasara a kanku saboda musulmi sun samu nasara sun yi ƙarfi a yakin badar kafirai sun sha wahala an ba su kashi aka kashe mutum saba'in a cikin kafirai aka ribace mutum saba'in su ma kuma kafiran da aka zo yakin ohud aka samu wani kuskure waɗannan da manzala ce su je su hau wannan dutse su je su yi ta harbi kar su sauko sai suka samu rabuwar kai a tsakaninsu sai wasu suka sauko kamar yadda muka sha bayani Khalid ibn Walid lokacin bai musulunta ba da ya ga mutanen sun hau suna ta abin da sai ce to mu canja tsarin yaƙi ku kewaya mu zagaya mu yi kamar za mu musu ƙawanya sai kun kai rumfar da annabi idan kuka fara taɓa wajen da masa Allah yake hankalinsu zai koma can mu kuma mu tsaya mu jira a nan in aka fara gumurzu a can to hankalin su zai koma can za su sauka in sun sauka mu kuma sai mu gangara sai musu gawanya to shine suka ce suka suka tafi din aka aka tafar maki za mu zo mu karanta me ya faru da aka je aka yi gumurzu aka yi har gurin manzan Allah aka sare hancin annabi sallallahu alaihi wasallam aka sare shi a hanci aka fasa masa baki aka cire masa hakori a Uhud suka ga abin ya kai ya taba annabi sai suka ce mu sauka mu tafi sai suka ce a'a ya ce kada mu sauka sai suka ce a yaya za mu yaya za mu tsaya ba za mu sauka ba sai an kashe annabi sai suka samu rabuwar kai wasu ka gangara wasu kuma ba su gangara ba gangara wasu ke da wahala su Khalid ibn Walid ana nan kasa kullum sai suka zo suka yi musu awani aka ta wuta aka ta saran mutane to malamai suka ce wannan kurin sabawa annabin da suka yi na cewa ya ce kasu sauko suka sauko shine ya jawo har aka kashe musu mutum saba'in ka duba mala hata a yaƙi ba a jihadi idan ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah bai barka ba to ina ga mu yanzu ba jihadi muke yi ba ba yakin ake yi ba dare da rana muna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali amma saba sunan manzon Allah muke karara jama'a ga yakin Uhud yanzu mun shiga Uhud kenan kuma lokaci yayi na yi ta kokarin ne sauri dan mu dan samu mu shigar da yakin Uhud din to amma ba zan iya ba lokaci yayi kawai sai dai ku hakuri mun zo kan gabar magana dan yanzu ne kaga ya kamata mu fara shiga Uhud din وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا Allah ya yi wannan ne dan ya ga waɗanda suka yi imani ba dan bai san su ba kamar ka ce bari in gani ai ba dan baka sani ba dan Allah tabaraka ta'ala ya bambance tsakanin masu imani na kwarai wa yattafi da minkum shuhada minkum shuhada kuma ya girmama wasu daga cikin ku samu shahada wasu daga cikin ku ba wai duka ku je ku shahada ba ba burin musulunci ba ne duk gaba ɗaya mu tafi gaba ɗaya aje a kashe mu muna eh mun yi shahada a'a wasu dai su yi shahada wasu kuma su dawo su ci gaba da da'awa yasa aka ce kar ku tafi jihadin sai kun kimsa duk wanda zai tsaya tsina kai ina da jihadi ina da jihadi to dole ya samu ya gina mutane fa tukunna ba wai buri bane aje a jawo a takalo rikici gaba ɗaya a zo a zuba mana ruwan zafi a nike mu gaba ɗaya a halakar da mu a'a wasu dai su shahada dan Allah ce ya takhidha minkum wani bangare daga cikin ku kenan aka ce ashuhada a samu shahidai daga cikin ku wasu kuma ba su da su ta da'awa wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalimai to anan gurin insha Allah ya kamata mu dakata saboda mun zo kan gabar da ya kamata mu bayani akan yakin Uhud din to amma saboda lokaci insha Allah wani da rai da lafiya wani sati sai mu dasa akai in muna da rai da lafiya Allah sa muna da rai da lafiya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانا ba Allah yake cewa malam na san rinka zuwa da awarka amma baba ta ta hana ni malam ni yaro ne dan shekara goma sha uku malam ya zan yi kai haƙuri ka gode Allah ma da Allah ya baka taufiki da dacewa a shekara sha uku har kake sha'awan fita da'awa kai ta haƙuri ka yi wa mahaifiyarka biyayya har zuwa lokacin da za ka yi ƙwari wanda insha Allah ta'ala ita ma za ta yi farin ciki da fitarka kuma za ta baka goyon baya amma yanzu wataƙila saboda yarintarka take gani in kuma a samu wani babba da za ka rinka fita da shi to yana da kyau amma dai ka yi haƙuri ka yi mata da'a kai ta bayyana mata muhimmancin haka din wannan ba Allah ke cewa wai idan liman ya idar da sallah na jami'i irin first batch kenan aka samu second batch masu yin sallar jami'i a bayan lim na bayan liman ya gama na masallaci wai haka din wai bai halatta ba wai mai hujja sabanin malamai ne shin a iya jam'i biyu a masallaci ko ba za a yi ba ban manta ba ra'ayi imamu shafi'i ne Allah masa rahama baya ganin a maimaita jam'i guda biyu a masallaci sun kawo dalilai da yawa na cewa gudun kada a samu fitina watakila wasu idan suna gaba da limamin na farko din sai su bari sai ya gama sallah sai su zo su tada tasu kaga an samu rabuwar kan musulmi babban dalilin dai idan kada a samu rabuwar kai ne to suka ce ba a yin jam'i guda biyu to wasu malamai kuma sun halatta suna kafa hujja da hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wani bawan Allah ya zo ya samu an idan da sallah ya zo yana sallah sai manzo Allah ke cewa wa zai yi wa wannan sadaka wa zai taimaka masa wani wasu waɗanda sun yi sallah suka zo suka daɗa a haɗawa aka yi jam'i kaga an yi jam'i na biyu an yi ɗaya an daɗa yin wani su waɗanda suke halattawan suna suna kafa hujja da wannan sannan kuma babu dalilin da ya hana ƙarara yace kada a yi illa su waɗanda suke cewa kada a yi ɗin ga hujjojinsu na gudun samar da fitina da tashin hankali a tsakanin al'umma Allahu alam idan akwai wannan ɗin ana jin tsoron haka ɗin to kada a yi shi ya fi kowa ya tasu shi ɗaya bayan an gama in dai ana jin tsoron raba kan mutanen masallaci amma idan babu to za a iya yi kamar yadda wasu malaman suka halatta Allah musu rahama wannan ba Allah yana cewa shi da Allah malam dangane da kudin riba da aka yi bayani satin da ya wuce cewa za a yin hanyoyi ko wani abu makamanci wani ce to da Allah bayan wannan ba za a gaya mana wani abun ba da za a iya yi da su da aikin da ba kai za ka ci moriyarsa ba kai da kanka ko da iyalinka ba to ya halatta ka yi kamar yanzu ka je ka biya wasu kudin makaranta dalibai ne a jami'a suna karatu ka je kai musu registration ko ka je wata jami'a suna buƙatar rijiya ka tona musu ko wani masallaci suna buƙata ka gyara musu ko ka sayo ƙasa kai ciko a anguwa ko ka je asibiti ka sayo marasa lafiya magunguna ko ayyuka alheri ina jin suna da yawa kawai abin da zaka duba anan shine abin da ba kai zaka yi benefiting da shi directly ba saboda in ka yi aikin da zaka kai zaka benefitin kamar ka ci kudin riba ne ai to wannan shine da aka ayyuka suna nan da yawa kofa abu da take in dai ka tara kudin interest din da kake ajiya a banki to ka je kai wannan shefu ma alheri da ka bar wa yan bankin na gaya mana wannan wannan account din da ake budewa ana cewa wai akwai halal halal menene halal account ne ko halal saving ko wane ne duk kudin bankin din riban ne ana yi duk suna juyawa da riba a ciki kawai idan an zo an yi lissafi ne kai tun da kai musulmi ne mai kishin addini baka cin riba sai su ɗebe kudin shine fa halal din sun ɗebe su sun cinye sun ƙara wa kansu ƙarfi kaji ko kai kuma an baka tsorar kuɗin to ka ka ƙara musu ƙarfi na gaya muku galiban bankunan ƙasar nan gaba ɗaya na arna ne wallahi kuma idan akwai wani bankin da kuke ganin na musulmi ne ku faɗe shi duk cikin bankunan ƙasar nan gaba ɗaya kuɗin goro duk majority kuɗin hannun jarin dama ai shares ne ko duk ba na musulmi ba ne musulmi hannun jarin nasu ba mai yawa ba ne musulmi suke da hannun jari a bankunan kaɗan ne da haka su ake wa business ɗin kuna ake tara musu kuɗin su suke benefitin kuma ya gini ne akan ruwa to ana nan an ta kokari dai a kawo na musuluncin da musulunci zai ci moriyarsa kuma al'umma musulmi har ma da wanda ba musulmi ba za su ci moriyarsa sai sake cewa kamar yanzu wai mutum zai iya cirewa a cikin interest ɗinsa kamar charges ɗin da banki suke yi na kamar sabunta atm card haka ko kuma checkbook ko kuma kuɗin alat da ake wai wai in kai lissafi kamar misali a shekara an canja ma checkbook an ɗauki dubu kaza an canja ma atm card an ɗauki kaza an canja maka an yi maka alatin ka shigar da kuɗi ko ka fitar wannan kudin da ake tai ake tai wai wai idan ka fidda interest ɗinka wai za ka iya waruwa wannan kudin tunda banki ta dauka ma ka mai da shi haba mala haba mala kai hakuri kai ne fa aka ce kar ka ci kare ka je aka dafa nama miya da kare ka ce a tsame nama nama a bar maka roman ka cinye yanzu a nan gurin bari in tambaye ka wannan kudin idan ka cire su waye waye ci moriyarsu a shi ya ci to kai din ba a so ka ci moriyarsu ne kuma yanzu dan Allah kudin alat kudin alat kawai kudin alat bai wuce naira goma ba da za a ma an ɗauki kuɗi ko a abin nan checkbook sau nawa zaka ce mai checkbook din a shekara ATM card sau nawa ake canja ATM card din yanzu wannan ba za ka iya haƙura ba malam sai ka yi lissafi ka cire a cikin kudin internet da Allah ka yi haƙuri bawan Allah sannan yake cewa a taimaka masa da addu'a ta musamman iyalinsa tana kan gwiwar haihuwa sannan a yi masa addu'a ga dukkan addu'ar da mai ciki take iya bukata Allah ya saka da alkhairi muna maka addu'a ba kai kaɗai ba da dukkan yan uwa da suke da matsala irin wannan ko bukata irin wannan Allah ya sauka mana da iyalanmu lafiya kuma Allah ya tsare su dukkan damuwa da ɓacin rai kuma Allah ya baka abin da za ka yi ya baka abin da za ka riƙe nan sannan kuma Allah ya raba ka da da wannan kuɗin ruwa da kake fatawa a kansa Allah ku kubutar da kai kada ka ci su wannan yana tunatarwa ne cewa malam tsarin nan da aka kawo da daukan sunannaki na leburori da kafintoci da birkiloli da plumbers da masu wayarin da waye ya ce ni dai malam na riga na shirya fa da haka inda za a ɗauki sunan namu to muna nan a shirya Allah ba mu dace insha Allah za a ɗauka in Allah ya sayar da za mu ɗauka za mu tsara zan same su sai yan kwamitin masallaci sai mu tsara sai mu uniform na musamman wanda za mu yi mu ajiye zai mana amfani insha Allah ta'ala zai yi amfani kuma insha Allah za mu za mu ga kuma masu yi da gaske ai haka ne mantawa kuke yi ne wato shi shi mutum yana da wahalar sha'ani yanzu bari buga muku misali ɗaya ni yanzu da na zo na zauna a nan gurin ina muku karatu iya ɗan abin da Allah ya sanar da ni ne a cikin wani abin da nake nema nace nema bari na sacrifice in bayar wa al'ummata don in gina ta in taimake ta sai na zo na bada lokaci na ina yin wannan amma ni ban iya wayarin ba ban iya plumbing ba ban iya makanikanci ba ban iya gini ba kai kuma tunda ka iya wayarin ko ka iya gini kai ma a cikin lokacinka sai ka ware ka ba kai sacrificing ka ce duk lokacin da za a wani aikin Allah ko za a gina masallaci ko za a gina makaranta ga lambar wayarka ko da ma cewa kake yi ana karban kuɗi ana bada dukkan wani magini ana bashi naira dubu ɗaya da ɗari biyar a yini kai ka haƙura a baka ɗari biyar ka bada dubu ɗaya wa Allah ka taimaka ko ba haka bane mai wayarin ma yayi kamar misali a ce duk ahlus sunna masu sana'o'i kowace unguwa su ba da sunannakin su in za a gina masallaci za a gina makaranta za a yi wani aikin Allah ga sunannakin ku muna da shi tattattar sai in buga ma waya sai ka zo kai aikin Allah ni yanzu ka gani na sauke nawa nauyin to kai fa ka kai ma dole ne ka sauke naka nauyi yanzu a cikin ku akwai malaman makaranta ko lakcarori ne ƙwararru sun iya boko sun iya turanci sun iya physics sun iya chemistry sun iya biology sun iya mathematics sun iya wace shi duk abin sun iya yanzu a nan masallacin ai muna da muna da masallacin mata muna da makaranta muna da azuwa muna da kaza misali wani mana a ce a samu kungiyar wasu malamai mana su ce su kuma sun bada dama dukkan ɗaliban da suke dab da ɗaukan jarabawa ko ta waye ko ta neko su zo za a buɗe wasu special classes na lessons da za a rinka yi ko da ku saturdays and sunday ne volunteering suka suka bawa Allah a matsayin su na lecturori a jami'a sun iya mathematics sun iya english su tara yaran mu da mazan da matan sai a ware sai ku zo ku ba da lokacin ku a saman da ladi ku ta karantar da su su yi jarraba su ci english da maths kun samu lada me yasa ba za ku yi ba idan kai mai kuɗi ne Allah ya hore ma kuɗi mu yanzu ba mu da kuɗi misali muna karatu muna karantarwa kai kuma Allah bai baka karatu ba kuɗi ya baka to kowa da abin da Allah ya bashi sai nemi gidan aljanna da shi to kai kuma tunda kana da kuɗi sai ka ce dan Allah duk buƙatar da ta tashi ta kuɗi a nan masallacin in dai bai fi ƙarfin aljihunka ba ai ma magana za ka yi idan kendir ɗinmu ya mutu mu ma magana za ka sayo kendir ka kawo ku daga kanku gani duk kendiran nan duk aman mace suke maleji kuna aka yi kwaikwaye aka fada idan fanka ta tsaya za a yi idan babu mai a inji a gaya ma a wata za ka rinka kawo drum ɗaya na diesel drum ɗaya na fetur a rinka ɗiba ana tayarwa zai gagare ka dan Allah a cikin kuɗin da kake da shi ba za ka iya sayan drum ɗaya na diesel ko drum ɗaya dubu ashirin da biyar ne ko drum ɗaya na fetur bai kai haka ba wanda za ka ba masallacin unguwarku ko masallacin juma'a fa na unguwarku ka bayar ka ce gashi nan a yi ta tayarwa duk wata a zo a tambaye ka da Allah nan gaba duk wanda ya san wayarsa akwai kiɗa daina zuwa ta gaba gaba ni fa waɗanda nake ganin su a gaba gaba fa waɗannan ko an zo fita fa su ne za mu fara ɗiba mu tafi da su amma amma mutum yana zaune a gaba a gaba kuma wayarsa da kiɗa kaga ai abu akwai abin tausayi a ciki yanzu kaga ka bata mana rikodin ka saki ma'ana kowa ya bada damar sa ko ba ka bane idan mahauci ne kai mai sai da nama sai ka zo ka ce da Allah da liman da na'ibin liman kaji ko da malaman da suke karantarwa da Allah idan za su sai naman miya to a je gurinka a saya akwai special discount da za ka ba waɗannan kaji malam sun ji son banza suna kabbara ko Allah ya sarki abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh